أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم رام من كتاب الجنايات أتو شاف المسكة لجمع قندية عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزام عن أبيه عن جده رضي الله عنهم daga abubakar an muhammad an amri dan hijam daga baban shi kuma kaso kuma daga kakanza allah ya bada ce wa da nabi kalmar daga nan sama ka taba ila ahalin yemen da allah ya rubuta zuwa ga mutanen yemen ta zakara hadisan sai an bata hadisi a cikin wata wasikar wafi cikin wata hadisin akwai bayanin cewa annan man a tabbata mu'minan wanda ya gumanci kashe mumini a shi ne wata ainihin wanda yake a tabbata mu'minan da katalan an bayanisan wanda ya gumanci kashe mumini kuma aka samu bayani ta yayi yana bayani ta fa'in na hukawar faƙi ga safiya za a yi wata za a kashe shi ne kawai illa an yarda kurya'u maktul sai da imuli wanda aka yi kisa din aka wace ainihin mutuwa din suka yardar da wace ainihin ba za su ɗauki fansa na kashe shi ba suna nufin kenan ba za su karama kisan da ya maɗan wasu ba to shi kan wannan ba za a kashe shi ba wafi al'ainai biyatan idan muka ce mutane idanu guda biyu na mutum to za a ga diya complete akwai lisan biyatan idan aka kaci mutum harshe za a ga diya complete akwai shafatai ne biyatan hakanan idan aka cire mutum leɓansa guda biyu na saman na ƙasa za a ga diya sai zakar biyatan idan aka yi wata ainihin kacin mata zakari da biya diya a fifiyo latini diyatan aktir ya amare na su guda biyu da biya diya wa fi silbi diyatan idan aka wato ainihin kare mutum wato tsara ƙashin baya shi ma aka zaɓe diya a firajen wahid nisfi diya idan wato ainihin kafa ɗaya ne aka cire mutum za a ba da rabin diya وفي معمونة وفي معمومة ثلث الدية idan aka mutum mamurar rotse wuronin da ke aka wato ainihin kashin kwakwalwa ba tare da ya fasa kwakwalwa ba zai a bar da wato ɗaya bisa uku da diya kufi ja ifatin sulusu diya hakan nan idan ja ifa aka mutum rauni da har ya kai cikin ciki to wannan shi ma a inda bai taba hanjin ba dai ya kai cikin ciki to shi ke ne da biyar su lissin diya ɗaya bisa uku na diya ta fi munakala hamsa ashara diya hamsa ashara min ibili idan aka wato aka yi mutu raunin da aka kare mishi kashi to shi ke ne za a biya goma sha biyar ta fi kula izba'i min azba'i yadin dukkan wani farce daga cikin farcen hannu idan ka da mutum shi to za a biya wata ainihin a wata ainihin ashirin min albili raƙumin goma warajalin haka nan farce na ƙaba shi ma ashirin min albili za a ba da ainihin raƙumi wato ainihin goma fizinan amsan min albili za a kasance mutum haƙura za a ba da raƙumi biyar kafin mu da ha idan ka mutum rotsi har aka kai kashi wadda ke ba a sai zan ba a kare ba a kai kashin ba inda ya fata ta cire a kai kashi za a ba da rakon biyar wani rajulan ya kutar da mara'atar hakika shi mutum za a kashe shi idan ya kashe mace da gangan a ba za a dubi cewa shi ya fi ta a ba su da bambanci da wajen hankali ne kawai wa ala ahalin zuhabi alfa dinaran idan mutum zai biya ta kuɗi ma'abuta dinariya zai ba da ainihin dinari dubu ne a da a wuda wuda da murasilin abu dawud ya fitar da cikin marasa don hadisai wani sa'i na sa'i ya rubuce shi babban huzaimata huzaimata ya fitar da shiya babban jaruri ibn jaruri ibn hibban da ibn hibban wa ahmadu da ahmadu wa atalafu fi sihatihi an yi saƙon cikin ingancin hadisai عن ابن مسعود النبي قال دية الحدائي أحمسا diyar kuskure da aka kashe mutum da kuskure za a biya diyar su za a biya diyar shi wato biyar biyar za a biya biyar biyar a za a biya wato an raƙuma a kashe gida biyar biyar shirye shirin gida biyar biyar kiɗa shi ne a hamasar ishiruna za a shirye shirin gida biyar ne na farko ishirin na hekatan ya ba da raƙuma kawar gida ashirin wa ashirin na jiza'a za a ba da jiza'a wata kuma shekara kusan biyar kenan a kusan biyar kenan zuwa da take ta fara hira kenan wa ashirin na banatul mahadi da kuma raƙuma guda ashirin ƴaƴan wanda uwayen suna da ciki wa ashirin na banatul laburi haka nan kuma za a ba da ainihin guda ashirin ‘ya'yan wato ainihin waɗanda ana sha da ƙannansu ba uwansu a ciki ba har an haifi ƙannansu ana sha da ƙannansu za a ba da irinsu guda ashirin wai shiru na bani laborin zama za a ba da wato ainihin guda ashirin mata maza wanda ana sha da ƙannansu waɗancan ko mata nan za a ba da maza guda ashirin waɗanda kuma ana shayar da ƙannansu sura kuma din ba maza ba ba mata ba na astaghfirullah arajahu dara kudini wa arajahu arba'atan bil lafzin a dara kudin fitar da shi mutane hudu sun fitar da bil lafzin wa 20 bani mahadin da da kuma guda 20 bani mahadin wato ainihin ya maza guda 20 waɗanda uwayen suna da ciki ba wanda ake sha da kannansu ba na badala labunin su da karfara labunin shawar da ake shayar da kanin su a cewa mahadu wadda ake wayan suna da ciki to guda shi ya mazana kuma wasu nadun kamar akawa akawa wato sinadin farko da zama da lakazin wato a ishirin da labu ne guda ashirin wani shahar kannan su shi ya fi karfi wajen inganci waharju ibn abi sheba ibn abi sheba ya fitar da shi wajen al'ahara ta wasu fuska marƙaitu maƙufan yana hadisi maƙufu wa huwa a safu minal marfu'i kuma shi ya fi inganci wajen ruwayar bisa ga hadisi marfu'i wanda hadisi marfu'u shi ne wanda ya kai ga manzo Allah sulma wanda kuma wancan wanda ke maƙufu wanda bai kai ga manzo Allah ba daga sahabbai tsaya da isnadinsa amma wajen isnadi a ganin isnadin wancan ya fi zama ingantacce na shi wannan da muka fara kuɗi kenan tare da hu abu dawud wa tirmidhi min tariqil amr ibn sha'abi abu dawud ya fitar da shi ya da tirmidhi ta fuskar wato amr ibn sha'abi daban ba ta wacce hanyar ba irin sa shi ma ya shi ne an abi ga baban shi ya roce shi an jaddi shi ko baban shi da kakansa radiyallahu anhuma al'adar su a rafa'ahu kuma yana hadisi marfu'i ba ga sahabbai tsaya ba Allah ta kuma bayani yake cewa a adiyatu salasu na hika da da waje su ce diyatu salasu na hika da ba da kakuma hika guda talatin idan aka samu diya ta kuskure za a samu raƙumi a talatin hika wa salasu na jiza a zama jiza a talatin wa arba'u na halifatun za a ba da wato ainihin raƙuma arba'in wadda suna da ciki fi gudu ne fi gudu ne ha aulad da zai ƴaƴan su hasken cikin su wa'an ibn umar tiyallahu anhu annabi salman qala إن آتى الناس آه إن آتى الناس على الله يوم القيامة ثلاثة lalle hakika wato ainihin a mafi kangarar mutane a gurin Allah mutane uku ne an tashi a kyaman ka talafil haramin la wanda ya san kisa a haramin Allah bai halitta bai kisa din wannan ya kai matuƙar wato ainihin wato kangararren mutumin Allah a gurin Allah hau ka talagar katilifi ko kuma mutum ya kashe wanda ba shi ya kashe masa dan uwa ba to wani ya kai matuƙar kangararren a gurin Allah hujjar حركة للزهل الجاهلية للزهل الجاهلية كوكو da ya kisa bisa ga wato ainihin wutar ta faru a jahiliya wani ya wata saboda neman fansar jahiliya wato an kunshi ya an kisa lokacin jahiliya ga musulunci yanzu ya shiga musulunci amma zuwa kai na nan killace da abin wato har sai da ya ɗauki fansa akan wannan to wannan shi ma kakama buje karan garari saboda wato ainihin bai yadda da Allah ubangiji ba da yadda da shi da ba zai aikata ka ba ma'an abdullahi bin amri bin asir radiyallahu anhu annabi anna rasulullah sallama shi ya manzo sallama kare ya ce ala inna diyatul hada'i wa shibihil amdi hakika diya ta kuskure da mai kama da ta ganganci ma kana bisa ɗin shi ya kasance da bulala ne an ka yi ta walasa kuku da sanda ne ka yi ce mai atilin abirin a hukuncin dai biya za a ba da raƙumi ɗari ne min ha arba'una ya buɗe wani aula da faɗi cikin su dai za a bar biya ɗin za a bar guda arba'in masu ciki da kan masu ciki a cikin cikakken su harajahu an fitar da wannan hadisi abu dawuda wa nisa'i wa ibn maja wa sahu ibn hibbana ibn hibbana ya fitar da shi ya ya inganta shi wa an ibn abbas annabi sallallahu alaihi wasallam qala hadhihi wa hadhihi sawa'a wannan da wannan daidai yake yani abin da nake nufi alhinsari wa ibhami wato wannan dan karamin farce da babban farce dai da suke mutacci da babban farce da karami duka ɗaya ne rawa buhari wala abi dawud wa tirmidhi diyatul asabi iswa'un wari ya rubuta hadisin cewa diyar farce dai da suke je da wajen babban ma da karamin ma wal asnani sawa'un haƙora su ma kanan suke daidai da daidai ah kamar asaniyatan wadarsu sawa'un haƙora na gabar ƙaramin nan da kuma darsu waɗanda suka suna can gefe masu kawar nan duka daidai suke wali ibn hibbana a wajen ibn hibbana diyatul asabi ya daini diyar yatsun hannaye wani rajilaini da yatsun a ƙafafuwa sawa'un daidai yake asharata minal ibili za ba da raƙumi goma ne lukul isba'i a kowane farce wa na amuri bin shi'abi an abi an jadihi radiyallahu anhu a rufa abu yana risi mafu'u kala ce man ta ɗayyab walam ya kun ɗayyabul ma'arufan wanda ya magani kuma alhali bai san hakikanin wato ilmin maganin nashi ba ba sabban nafsu ta samu kucewar rayuwa amma duna koko abin da bai kai kucewar rayuwa ba aka samu dai wani wani abu ya tawaya daga mutumin to fa huwa da minin zai biya abin da ya sarwanta din a rajahu dara kwadani wa sahu hakim wa huwa inda abi dawud wa nisa'i wa ghairihima la an man arsalahu aqwa sai dai wato an wani suka rubuta hadisin mursali aqwa min al-wasalahu sun fi karfe inganci bisa ga wanda suka roce shi tare dai وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المواد في في المواده خمسة خمسة من الإبل وأن أكرر يكر قشي بك بكريبا زي ما ترى بيرني أحمد يفتر دشيا والأربعة المتان هدو وزاد أحمد أحمد يقرأ والأساس أسواء وتعدين فرطة كنن ديدا سكر جونا كلهن عشرون دكنس عشر من الإبل za ba da raƙon gwamna usawi ibn uzaimata wa ibn jarudin ibn jarud ya fitar da shi ibn uzaima wa an farjalla an kala qala salama al ace aqal al ahli al zumati nufi akalar musulmi wato ainihin biyar musulmi wato kafiri amana wanda ana zaune lafiya da shi aka kashe shi bisa kuskure to za a ba shi rabin diya ne ta musulmi rawahu amadu wal arba'atan wa lafzu abi dauda diyatul al-hili diyar wato ainihin kafiri yadda an ka alƙawarin zaman amana da shiya nisfu diyatan ra wato rabin diya ce ta da eh rabin diya ce ta da musulmi wadan nisa'i aqal bar'ati misal aqal rajulin wato diyar mace dai take da diyar namiji hatta ya bulaga sulusun har sai idan an kai ga sulusi ɗaya daga uku na diyar ta daga nan sai abin ya canza wato sai ya koma daidai wato kadarinta wato saboda ita rabi ce wajen hankali a yablu ga sulusun minar biyatan har sai aka sulusun biya wato tun daga rakumi biyar tun daga rakumi goma tun daga rakumi goma sha biyar tun daga rakumi talatin an duk daidai ake basuwa idan wani abu ya faru wato tsakanin wato ainihin akabin da aka mace na wato ainihin ganganci bisa ga laifukan da ya faru tsakanin amma idan aka kai wato diya cikakka wato abin da zai sa ba da diya cikakka to za a ba da rabin diya ta ehe rabin diyar musulmi ne za a ba su a namiji yake magana ce hadisi na gaba ya ce da an kara kara salma a kara shi bil amdi mugallazan itil akalin amdi wato wato diya ta mai kama da kisan ganganci ana gallazawa ne kama da diya ta misil ga akalin ahamdi kwatancin wato ainihin wato diyar ganganci yake cewa shine na'am yake cewa wala yi kutar lissafi hutu na dai kisan ba da ganganci ba ne kamar ganganci ne to za a kashe ma abuci wannan kisan ba zalika sai ce hakan ya faru ne an yanzu a shaidan bisa ga jirgin shaidan ne ya samu mutum fada kone da ma abuwanin nasi sai ya kasance jini ya zuba tsakanin mutane shigar da ginati ba tare tare kulli da mutum kawai amma saboda zugin shaidan sai ka ɗauki takobi ka zubar da jinin mutum wala hamlin silahi ko ba tare da nufin ɗaukar makami ba amma sai ka ɗauki makafi ka hu da mutum a da jihar kudani wadda afa hu a jihar kudani ya fitar da shi amma yaron na shi annabi ne abbas radiyallahu an qala sai qatala rajul rajulan ala ahdi rasul sallama wani mutum ya kashe wani mutum a zamanin manzo sallama fa ja'ala nabi sallama diyatan isnain asharata alfa sai wata ainihin a yake cewa yake cewa faja ala nabi sallama sai annabi sallama sai diya wato wannan mutum mai biya diya isne ashara alfa wato sai biya jarhami dubu goma sha biyar arba'atan wadda jihar nisa'i wa abu hatim abu siyarwace shi irsalin hadisi misali wa nabi rimsata kala ce a taita na bisalma kuma ibini wato yake shi abi rufsata ce kara ce a naje wajen manzo salama tare da ɗana da ƙarfi ce man haza su mazala ce waye wannan fakulta ce ni ce shi a wannan ɗana ne ibini wa ashhadu bihi a ɗana ne kuma shi shaida na ne ɗaimi shaida ne fa ƙara sai manzo ce amma inda hula ya zini alaika shi ba zai ɗauke laifi gare ka farazin ni alaihi ko ba ka ɗauki laifi gare shi ko da ta kama ta shaida wahu nisa'i wa abu dawuda wa sahabu ibn huzaimata wa ibn jarudin wani jarudi ya fitar da shi